عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون Ubangiji yana magana ne da bani Isra'ila kasatan amma da mu gaba ɗaya ke yi ammatan da ya ce wa aminu ku yi imani kowa ma ana kiransa yi imani na gaskiya wa aminu ma an zalta ku yi imani da abin da na saukar abinda Allah ya saukar wa bawansa shine alqur'ani da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amru ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum littafi ne wanda yake gaskata abin da yake hannun kuna taura wala takunu awwala kafirin bi ku ne malamai masana wanda kuke da ilimin littafin Allah at-taura ku yi imani da wannan manzo ku yi imani da littafinsa kar ku zama ku ne farkon wanda ku kafirce maza a matsayin ku kuna malamai jagororin duniya cikin ilimin addini kar ku yarda ku zama ku ne farkon kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam da littafinsa wala tashtaru bi ayati samanan qalilan kar ku sayar da ayoyi na ku karbi yan kuɗi yan kaɗan a kan wato ɓoye ɓoye annabcin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ɓoye gaskiyan alkur'ani don samu wasu yan kuɗi wajen talakawa wajen jahilai wajen amawa wato kamar an sai da gaskiya ne aka biya da ƙarya ka ba da gaskiyarka an baka ƙarya kuma nan ƙalilan wa iya ya fattaku ne kar ku ji tsoron kowa kuma sai ni ni kadai Allah yana gaya wa bani Isra'ila haka kuma gaba ɗaya na gaya mana kar mu ji tsoron kowa sai Allah shi kadai ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون كرك gauraya gaskiya da ƙarya ko ba ku yarda da annabi ba kun faɗa wa duniya ba ku yarda da alƙur'ani saboda addinin sa kun faɗa wa duniya amma alhali kun riga kun san annabi gaskiya ne ƙur'ani sa gaskiya ne addinin sa gaskiya ne a cikin a boye zuciyarku idan sun ga wani mutum daga cikin danginsu ko surkinsu ko dan uwan dan uwansu ya riga ya shiga musulunci in sun gaishe ka rike abin nan gaskiya ne ka rike abin Muhammadu nan gaskiya ne ka rike shi gaskiya ne Allah ya na mamakin ku kuna nuna wa mutane ku rike gaskiya su rike gaskiya ko ku kuna rike da ƙarya kuna ɓoye gaskiyar sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin ku ka rugaya mutane balle mutane su ce gaskiya ne وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا karku karbi yan kuɗi yan kaɗan wajen talakawanku da jahilanku da mabiyanku ku boye sifofin annabi muhammadu ku boye annabcinsa ku boye gaskiyar addininsa wai ya ya fatta ku ji tsoro na ni kadai wala talbisu na qabil madi kada ku gauraya gaskiya da ƙarya cewanku kuna gaya wa mutane daban-daban a boye ku rike addini annabi Muhammadu gaskiya ne ku rike magana annabi Muhammadu gaskiya ne ku bi annabi Muhammadu gaskiya ne amma ku ba ku yarda ba ba ku bi ba don me kuke gauraya ƙarya da gaskiya cewa annabi Muhammadu ba ku san shi ba ba ku san addininsa ba wasu kusan littafin zaba wannan ƙarya ne don mai kuke haɗawa ko da kuke gaya wasu daga cikin talakawa ku biya ne Muhammadu gaskiya ne ku tabbata kan addinin Muhammadu gaskiya ne wala talbisu na qabil batil wa taktumul haqqa ku koye gaskiya shine sifofin annabi Muhammadu a cikin littafin ku wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna ku ko ku riga kun sani a cikin zuciyarku annabi Muhammadu gaskiya ne shine annabin ƙarshe littafin da gaskiya ne addinin da gaskiya ne ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين واقيموا الصلاه ku tsayar da sallah wa atu zakata ku ba da zakka warka umu arraki'in kuma ku sujjat ku ruku'u tare da masu yin ruku'u wato ku riga yin sallan jam'i sallan jam'i abinda mutum yake samu in yayi ta in kai sallah kai kadai an karba ladan da za a baka to in kai sallah da jama'a kaman sa 27 za a baka ko da haka ke kudaitar da yin sallah cikin jama'a sallah cikin jama'a shine cikin imani wani mutum ya tambayi abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas labarin wani mutum wanda yake kwana sallah yana ini azumi kullum amma baya zuwa jam'in sallah ko na juma'a sai abdullahi ibn abbas ya dan wuta ne ya a yini azumi fa yake kwana wa nafila aya to na ce muku dan wuta ne ko ku zaki tambaya na sau nawa zan ce muku dan wuta ne an ibn abbas ata ya qari mufariqun jama'atan fin nari an samu an riwayaci hadisi wajen abdullahi ibn abbas ko asari duk wanda yake baya yin sallah cikin jam'i alamar shi dan wuta ne domin abin da aka hango bai gaskata labarin da aka bashi ba kana kofar gidanka a nan kana sai da guguna naira dubu dubu sai aka kawo maka labari ai buhunan da ake sayarwa naira dubu dubu ɗin da kai kai kasuwa dubu ashirin da bakwai ake sayarwa can sai baka fasa ba kana sayarwa dubu dubu ɗin ba kai kasuwan ba anya ka gaskata labari wanda yake maka ana sai da shi a kasuwa dubu ashirin da bakwai kuwa ba gaskata ba saboda haka mutane su kula da sallah ko su ga yin ta cikin jama'a shine alamar imani cikakke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani lokaci nakan himma in sa wani ya limanci in bi gidajen mutanen da ba sa fitowa sallan asubahi in kokkona gidajensu amma ko ban yi ba sallallahu alaihi wasallam wa aqimu salata wa atu zaka warkau ma'ar raki'in تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأجلون يا كوما لهم بني إسرائيل دما لهم مسلمين دكوا دكوا ما أتأمرون الناس بالبر يا يا كوكا أمرتم متاني دأيكة أيكين الهيري وتنسون أنفسكم سيكو بركاونكم باكو باكو أمرتم كنكم كوما كو أيكة الهيري دي in kun ga wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin asiri ya rike ya rike gaskiya ne ya rike ya rike gaskiya ne amma ku ba ku karba balle ku rike wa antum tatluna alkitaba ku ne malamai masu karanta littafi wanda duk gaskiya kuna gani a cikin littafin amma sai kuna gauraya ƙarya da gaskiya wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun dan me kuke yin aikin da wanda ba shi da hankali yake irin wannan aiki ba ku da hankali ne kun san annabi gaskiya ne sifofinsa suna rubuce littafin ku sannan kuna cewa a rike addini annabi gaskiya ne a shi gaskiya ne a rike alkurani gaskiya ne amma ku ba ku yarda kun bi shi ba ba ku yarda kun bi alkurani nasa ba kuma ba ku yarda kun bayyana sifofinsa da suke cikin attaura ba abada ta gilu shin ba ku da hankali ne واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين idan bin gaskiya ya gagare ku da aikata gaskiya ya gagare ku da faɗin gaskiya ya gagare ku to wannan zuciyarku ce take yin haka maza maza ku horar da ita ga abin da za ku yi ku yawanta azumi ku yawanta sallah idan mutum yana yawanta azumi azumi zai karya masa sha'awa zai karya masa miyagun abubuwa da suke cikin zuciyarsa in mutum ya mai da ya taimaki kansa da yawan sallah kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake in wani abu ya dame nan da nan sai ya tashi ya sallah sai abun ya sauki sallah babban abu ne a cikin addinin islam duk wanda yake siyasa ta fi sallah ya ridda sallah ita ce babban abu a cikin musulunci ita sallah ta hada dukkan rukunan musulunci gaba ɗaya dai da kace ka daga hannu ka ce Allahu Akbar ka kadai ta Allah tauhidi ya zo yanzu kana kana cikin sallah sallah ta zo har ka yi sallan har ka gama baka shan ruwa baka cin wani abu ka yi azumi kenan kuma kana karatun Qur'ani ka dauki zakka kenan ka fitar da kin karatun Qur'ani kenan da ayoyin da yake karantawa da Fatiha da sauran ayoyin bayan Fatiha kaga ga tawhidi ga sallah ga azumi ga zakka kuma ruku da sujada da ke kamar tawafi ne kai haji a cikin sallah ita sallah da ka tsaya za ka yi sallah din nan kaman ka rubuta alifi ne a tsaye idan ka yi ruku kaman ka rubuta haƙarami ne a sunkuyen naka in ka sake ɗagowa kai sujjada ka rubuta minjaye kenan idan ka ɗago daga sujjada ka sake kaiwa goshinka ƙasa ka rubuta dal kenan abin da ka rubuta Allah ina godiya Ahmadu Ahmadu ga alimi ga haƙarami ga minjaye ga dal Ahmadu ina godiya Allah saboda haka ita sallah babban babban abu ne a cikin musulunci duk wanda ya rena ta ce siyasa ta fi sallah ya ridda wasta yi nubi sabri wa sala wa innaha ita sallah da kabiratun wallahi Allah mai girma da kansa yana ce wallahi sallah tana da girma illa al-khashi'ina sai dai waɗanda suke da jin tsoron Allah zuciyoyinsu su ne suna ganin sallah ba wani abu ne mai wuya a wurinsu ba amma wanda ba su da imani mai ƙarfi suna ganin sallah wata aba ce mai nauyi a wurinsu ba za su iya yin ta ba sai dai masu tsoron Allah ne take da girma a zuciyarsu girman nata yasa suke yin ta الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ثم سورة الله نان سوني ودنان الذين يظنون وأن سك تبتر أنهم دما ظن أن يا يا فرسكين ذاتو يا كما يقيني كنا إن ظن أن to ya tabbata kenan ba zato ba wato abubuwan da suka zama daidai su biyu haka ba wanda ya fi wani yana kiransa shakka shakka haka ne ba haka ba ne haka ne ba haka ba ba wanda ya kori wani ba haka binnan su ne shakka idan wani ya zo wani haka to nasa wanda ya zarcen ana kiransa zannu ɗan ƙaramin kuma ana kiransa wahamu ɗan ƙaramin na shi ya hana wannan abin da kake zato ɗin ne ya zama gaskiya da an cire shi haka ya zama sai ya zama ya ƙinu gaskiya saboda haka allazi ne zunnuna annahum ya zunnuna ya fita karfin cikin zato ke da ya koma ya kini tun da yake akwai Allah annahum sun tabbata mulaqu rabbihim za su gamu da ubangijin su wa annahum sun tabbata su da raji'un masu komawa ne ilaihi zuwa ga Allah saboda haka suke tsayawa su ba da dukkan Allah dukkan abin da Allah ya ba da umarni a ba da shi su hannu su hana dukkan abubuwan da Allah yake a hana kar a yi saboda tabbatawarsu za su mutu za su gamu da Allah. بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا أبو يا أم النبي يا أبو abin da yasa aka zaɓa musu wannan suna na ubansu annabi yaqubu dan annabi ishaq dan annabi ibrahim khalil shine ake kiransa isra'il akwai annaba masu suna biyu sun kai guda biyar annabi muhammadu shine Muhammadu shine Ahmadu annabi Yaqubu shine Yaqubu shine Isra'il annabi Isa shine Isa shine Almasihu haka dai sunaye biyu wa annahum mudaqu rabbi wa annahu ilayhi raji'un ya bani isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna nimomin da nayi muku ya ku ƴaƴan bawa na inji Allah ku tuna nimomin da na yi muku ku gode mini akan nimomin uzkuru nimati allati an'amtu alaikum wa ni ni na bibita ku faddaltukum ala alamin na bibita ku akan adam akan mutanen zamanin ku wato kakannin su ne ake magana da su amma su kakannin ba su halarci zamanin annabi yanzu da jikokin su ake magana sai ya zama kamar da su ne in warware alkawarin ne kamar su ne suka warware in ɓoye gaskiya ne kamar su ne suka ɓoye in gauraye gaskiya da ƙaryar ne kamar su ne suka yi saboda haka na bibita ku akan alam na zamanin ku in an ce alami na gaba ɗaya kenan abin da ba Allah ba shine alam wal alam su ma siwa dayyani min nawai da arari wal ayani duk abin da kaji an ce alam ba Allah ba ne halittar Allah ne annan ce alamina ko dukansu gaba ɗaya kenan da masu hankalin da marasa hankali duk an hada kenan wata rana manzo Allah ya hango ƴarsa tana tafiya kamun ta iso ya mata kirari ita shugabar matan duniya shugaban matan duniya sai ta rufe kanta ta je baba ina su maryam ina su asiya ki ai wayannan shugabannin matan zamanin su ne ke kuma shugabar matan duka ne gaba daya fadima kenan saboda haka su Allah ya fifita su a zamaninsu akan aran halitta na zamaninsu amma mu mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da muka zo aka yi mana kirari aka ce kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas ku mutanen annabi ku ne ku zama fiyayyen al'umman da aka fitarwa a duniya wanda ba ta fitar da al'umma mai daraja fiyayya irin ku ba saboda shugabanku girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya ba mu girma ya zo dukkan sha'anin mu ya fi sha'anin mutan da da suka wuce an fifita iyayen ku akan mutanen zamani wa ni faddaltukum ala alamin darajojin da aka ba iyayen ku ai kaman ku ne aka ba ku darajoji domin sun haife ku ne da girman su kuke tinkafu
واتقوا يوما الذي نصر
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون to akwai wata rana fa ku ji tsoron wannan rana mai zuwa wata rana ce yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba za ta iya tsayawa rai ta mata maganin komai ba rannan sai Allah shi kadai limanil mulku yawma lillahi alwahid alqahhar mutum dabowansa dan wane ba zai tsayar da shi ba ko ban wane ko kanin wane ko wan wane ko yana da dangi masu sarauta duk ba zai fidda shi ba Allah shi kadai ne mai magani a rannan wata ku ku ji tsoron yawan wata rana la tajzi nafsun an nafsi shay'an wata rai ba za ta isan ma wata rai ko mi ba kowa nafsi nafsi ne a wannan rana la tajzi nafsun an nafsi shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karbi ceto ba a can lahira ba ka nemi ceto tun daga nan a duniya ka samu ba in a can lahira ne ka nemi ceton to ba za ka samu ba wala yukbar mina adlun wata guya man la tazi nafsun an nafsiyan wala yukhadhu mina adlun wala hum yunsaru wa wannan ranar ba za a kawo wani a fanshi wani da shi ba ba za a kawo waɗansu masu ceto su tsaya mutum a cece shi a ranar lahira ba ceto tun daga duniya ke neman sa samu da an je lahira sai yayi misalin wanda zai je lahira ya tuba ko ko zai je lahira ya nemi ceto ko zai je lahira bai tanadin komai ba yana so a bashi aljanna kawai mutum ne an yanki takardun zuwa haji an biya kuɗi an yi allura an gama komai da komai shi bai yi ba sai ya ga mutane suna hawa jirgin sama za su tafi makka sai ya tambaya kuɗi nawa nawa kuka kashe ne suka faɗi kuɗin da suka kashe kowa tun daga yin allura na kawo yanzu dai na kashe kuɗi kaza sai ya kirgo gaban waɗannan kuɗin a jaka ce ina masu jirgi ni ma zan tafi makka ga kuɗi na waɗannan ya dukkan su kuɗi kaza kaza suka kashe ni ma ga kuɗi na zan tafi makka ba shi da fasfot ba shi da tiket ba shi da bukin za su bari ya hau jirgin da wannan kudin ba za su bari ba saboda haka tuba a lahira ba shi da amfani neman mai ceto a lahira ba shi da amfani ba wanda zai iya sai daga nan duniya an hada wata wuyan wallata yi nafsun annabi shi yan wadata kwalmi na adalun wadatan bawa shafa'atun wata wuyan wallata yi nafsun annabi shi yan wala yukhadhu minna لا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون عدل كما وني يفنشي وني misalin kamar wani babban ma'aikaci kuɗin gwamnati ya bata a hannunsa za a kama shi nan kama shi ko za a wulakantar da shi sai ya magana da wani ƙaramin ma'aikaci daga cikin na na ma'aikatar da ce ka amsa wannan kuɗin da suka bata a hannun ka amsa kai ne ka bar da su ba dai daure ka wata uku ko wata shida to ni zan tsaya maka a gidanka har ka je ka hutu kuma in ka hutu zan ba ka kuɗi kaza ga ma waɗansu da- tun daga yanzu a hannuna dan da aka sake kuma zan ba ka kaza kuma zan isar da kai ma'aikata kaza in sun yi wannan alƙawari sai wannan ya fito je kuɗin da ake cewa mai gida ne ya kashe ko kaɗan mai gida bai san maganan ba a tsakanin ba zan ce ma tsakanin ba ni dai kuɗi a hannuna suka bata kaga sai ai komai da komai shi wannan ya ba da kansa kenan ya fanshi mai laifi ya yiwu amma a duniya ne ya yiwu a da'ira irin wannan ba ta yiwuwa ko kuma a zo neman za a kama ka mai neman na ka bashi kuɗi ka ce don Allah ka je ka ce baka same ni ba kuma an ce maka na yi tafiya ba na ma cikin Najeriya ya karbi kuɗin an sake wani ma a bashi kuɗin a gaya masa haka to wannan zai yi a duniya amma lahira ba wanda zai shiga wani wuri ya bata ce ku je ku ce ba na nan za a kama mutum wata goyi man lati na su annan shiyan wala yukhaz wala yughar minna shifadun wala yukhaz minna adlun ba za a kama wani dan wani ba wala hum yunsaruna ba za su samu waɗanda za su taimake su zo su ban baki a sallame su ba za su samu ba وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يا كو بني إسرائيل ما لمن يهود كنان جيكوكين النبي يعقوب a misra garin kiftawa ne fir'auna ma baƙo ne ba ɗan garin ba ne daga asbiha ne yake wani mai sai da turare ne shi fir'auna a ƙasar bihar yana yawo yana yawo har iso misra ba shi hau kansa da yawa ya rasa yadda zai shi ya sa ya shiga duniya da ya zo misra sai ya tarar kayan kankana a daji ana sai da kaya ɗaya dirhami dirhami in an zo cikin gari ana sai da kowane kwaya dirhami dirhami to sai ya sari kaya daya ya zo gari ya sayar ya samu kuɗi a ya sake komawa ya samu kuɗi sai kuɗi suka zo mai yawa sai kuma je sai aka yi wani bala'i na mutuwa a misira din sai ya je in an kawo gawa ji kai waye muku izini ku- za ku gudu mutum nan dole sai an ba da dirhami biyar biyar biyar gwamnati ta ce sai an ba da dirhami biyar biyar sai a ba shi kan kamun abu ne kowace gawa haka ne nan da nan sai ya harhaɗa kuɗi ga kuɗin kankana ga kuɗin da yake samu na wajen biso wajen makabarta sai waɗansu su kawo gawa su ce kai wannan aikin da kake wa ta ka ne ya ce ni mu ne gwamnati mu ne gwamnati sai su kama shi kai shi gaban sarkin misra dama sarkin misra kowane sarki sunansa fir'auna ne fir'aunan musa da ban fir'aunan kowane kowane kowane mutum da ya mallaki misra sunansa fir'aunan fir'auna na misra kamar yadda ake kiran sarkin ah, sarkin nasara ake masa najashi sarkin abin na ake masa kisra sarkin habasha a ce masa haka misra din sarkin su kowane sarki fir'auna ne aka kai shi gaban fir'aunan wannan lokaci ya ce sarki ya tambayi wa ya ka aikin da kake yi ya ce dama ranka yi na yi wannan ne don ka samu dama a kawo ni gabanka wannan kasa ba tsari ba tsari ka sa ni ni in shirya maka tsari ka ga kuɗin da na samu a cikin wurin wannan abin da nake yi ga kuɗin da na samu duka dama kuɗin gwamnatin ka ne kuɗin ka ne ga su amma ina so ka naɗa ni in tsara maka yadda mulkin ka zai yi kyau eh, sojoji in tsara maka eh, ƙasa in tsara maka talakawa in tsara maka je kana naɗa ka shike da sai aka naɗa shi kamun shekaru kaɗan shi damar duk shekaru ga gaba ɗaya ɗari hudu ne da wani abu shi fir'auna kamun wani lokaci ya zama wani abu a ƙasar shike da sai sarki ya mutu da sarki ya mutu kaji ba wanda ya kamata ya zama sarkin sarkin misra sai wannan fir'auna na musa din walid ibn rayyan to shike da aka naɗa shi ya zama sarkin sarkin fir'auna shi ne fir'aunan musa wanda ya fi kowane mutum ɗagawa in ba abu jahali ba wanda ya fi shi alzabbiyuna abnaakum wa yastawisakum sai aka gaya masa wani boka ya gaya mata mulkinsa zai kare a hannun wani dan bani isra'ila wani ɗa da za a haifa cikin bani isra'ila shine zai zama saboda tafiyar mulkinsa sai ya kira dukkan ungozoma yake a gaya muku duk yaron da aka haifa in dan bani isra'ila ne daga kafarsa a kashe shi in mace ce ku a ba ta karayu shi kenan ana yin haka ana yin haka sai manyan mutanen kiɗa suka samu sarki suka ce ranka ne yanke ƴaƴan bani isra'ila da ake ba ka san dukkan ayyukan mu na misra su bani isra'ila bayan mu masu yi mana aiki su ne masu fasa dutse su ne masu yin lambatu su ne masu aiki na karfi duk su ke yi to in ya zama an kashe mazajensu an rage mata kadai aiki ba zai dawo kan mu mu yan kasa mu ne za mu wannan aiki da dabari Isra'ila suke ya aiko gaskiya ne to yanzu a ya za a to yanzu a yanka na shekara bana in an yi badikar ayi bana in an yi badikar ayi to a cikin wannan badikar karayin nan a cikin wannan shekarar ne aka haifi annabi harun wan musa a shekarar da za a yanka kuma shekarar ne aka haifi musa din da aka aka haife shi gashi sai uwarsa ta yi kuga da ga dana mai kyau yanzu za a yanka mini shi sai Allah ya gaya mata karki ji tsoro karki karki tsoro karki yi bakin ciki danki zan gaya miki yadda zaki yi ki za shi a akwati akwatin ki jefa cikin ruwa na miki alkawari zan dawo miki da danki ba abin da zai same shi ko albishir ma in ya girma zan mai da shi cikin manzanni na Allah ne ya mata magana haka ilhama saboda haka Allah yana yi wa bani Isra'ila ma ilhama har matansu don Allah ya yi ilhama wa mutane annabi Muhammadu ai ba mamaki saboda haka masu neman su kore salatul fati cewa ilhama ne na wali na wali wali ne aka yi masa ilhama da jikan annabi jikan sayyidina sayyidina Abubakar to ga mata ma Allah ya da musu ilhama zamanin bani Isra'ila ba balle zamanin mu mu shi ganan sai ta yi haka sai ruwa ya dauki akwatin annabi musa yana tafiya da yi je shiga cikin rukukiya kafin a shiga gidan fir'auna ya bi ruwa ya keta itatuwan sai aka je ka tsince shi yan matan fir'auna suka tsince shi fir'auna yana zaune yana kallo da aka fito da shi sai aka bude akwati sai ga yaro sai suka ce sai matarsa jima'a da Allah mun gode wa Allah ya kawo mana da a cikin ruwa Allah ya ba mu da a cikin ruwa to Musa din nan Musa din nan mu din nan da bakin kiftawa sunan ruwa kenan sha kuma ruwan itace sunan itace kenan wai dan da aka tsinto tsakanin ruwa da itace Musa to sai aka daina faɗin Musa din sai ana cewa Musa haka wannan sunan ya tafi ka wannan babban manzo daga cikin manzanni na Allah Fir'auna yana halakar da ‘ya'yanku maza yana raya ‘ya'yanku mata duk na raba ku da Fir'aun gaba ɗaya da duk sharrin da yake muku da shi da mutanensa na raba ku da shi Allah yana gaya bani Isra'ila jina ku na Fir'auna su muna kuma su azabi suna ɗanɗana muku suna kallafa muku mummunan azaba na aikace-aikace masu zafi yuzabbihuna abna'akum suna yayyanke ƴaƴanku maza wa yastahibuna nisa'akum suna raya ƴaƴanku mata ba sa kashe su wa fi zalikum a cikin wannan tseratarwa da aka aka tseratar da ku aka halakar da fir'auna da kuma hana hana yanke ƴaƴanku maza wannan bala'i ne wanda Allah ya muku mai girma bala'i sunan akwai bala'an hasanan akwai ba ibtila'i daga Allah jarraba daga Allah da mai kyau da mummuna duka ana ce masa bala'i to da tsiratar da ku halaka fir'auna da tsiratar da ku duk bala'i ne daga Allah ya jarrabe ku da wannan alheri wancan lokacin da ake yayyanka ƴaƴanku ana azabtar da ku bala'i ne shi ma daga Allah shi sai Allah ya kawo lokacin da za a halakar da su su fir'auna da mutanen nasa an yi gwagwarmaya mai yawa kamun a harakar da su bayan ya dawo daga madiyana yana manzon Allah bayan ya yi gudun hijira gudun hijira annabi musa babban bawan Allah ne daga cikin manzanni banda annabawa guda biyu ba wanda ya fi daraja a cikin annabawan Allah daga annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim amma duk da haka ya yi kisan kai a kuskure ne fa yana raba faɗa da ya mari gato sai gato ya faɗi ya mutu ta san ƙarfin annaba balle annabi musa da faɗi ya mutu shi kenan sai annabi musa ya ji tsoro balle fa wani ya kawo masa labari na bari ana shawarta da domin na washe gari da ya zo kamar yadda ya raba faɗa jiya yau ma ga faɗa ya kaure ya daga hannu zai raba faɗan ɗaya na jiya din nan sai je za ka kashe ni kamar yadda ka kashe mutum jiya ko to sai aka ji labari ashe ga wannan da ake neman waye kashe waye kashe ashe ga wanda ya kashe Musa ne sai labari yawa ga gari to a neman Musa a zo a rama da aka gaya masa sai ya bar kasar ya tafi Madiyana can yake shekara shekara goma ya dawo yana annabin Allah ku ji ba kisan kai na kuskure ma babban mutum daga cikin bayin Allah ya kashe banzan mutum kafiri a kuskure amma gashi bai samu zaman gida ba sai da ya gudun hijira shekara goma balle mutum ya kashe musulmi da gangan don nema wani mutum girma ko ko don samu waɗansu yan kuɗi to ba akwai azaba a gaba akwai bala'i a gaba mai yawa akan masu kashe mutane wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin tseratarwan na halakar da fir'auna da mutanenta da mutanensa da tsirtar da ku daga sharri fir'auna da mutanensa dukkan bala'i ne daga Allah ubangiji jarraba ne daga Allah ubangiji ku azimu mai girma to sai Allah ya halakar da fir'auna ya tsirtar da Musa a farkon a ranar goma ga watan Muharram yasa aka mai da shi a Ashura ashura annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane sun ga bani isra'ila suna azumin ashura sai tambaye su me yasa kuke wannan azumi suka ce shi muna kai annabi Musa murna ne shine ranar da Allah halakar da Fir'auna da mutanensa ranar da Allah ya tsiratar da annabi Musa da mutanensa ya halakar da Fir'auna da mutanensa saboda kullun in shekara ta juyo mukan yi azumi mu gode wa Allah mu taya annabi Musa ta kai mu fi kusa da Musa mu ma za mu dauki wannan azumin mu yi annabi da mutane sai suka ɗauki wannan azumi suna yi da aka koma madina aka shekara shekara biyu sai aka kawo azumin farilla irin wanda muke sauraro din nan da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba to da muna yin azumi na ashura amma yanzu ga Allah ya turo mana azumi musamman namu na kanmu na wata guda na godiyan samun alqur'ani wanda yake so ya yi azumin ashura wanda bai yi ma ba laifi ga wanda ya zama dole shi ne azumin ramadana a cikin wajen azumin ramadana aka aka kawo wajabci na da da ana yin ashura din da da azumin farilla ya zo to sai kada azumin farilla ya zama dole azumin ashura kuma ya zama wanda yake da iko wanda yake so yi yi to annabi yana yin azumin ashura yana yin azumin ashura a shekarar da zai bar duniya sai ya hudu ba ya ce kai azumin nan na yau na ji daɗinsa ai saboda jin daɗinsa ma da na sani jiya ma ranar tara ga wata da na yi azumi inda Allah zai kai ni bari to sai na yi azumi ranar tara ɗin da ranar goma na muharram ɗin shi yasa da yake ya yi niyya sai aka mai da shi akwai yanzu masu azumin tasu'a tara ga wata da ashura goma ga wata وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وتنا لوكacin da ya rasu da ka gaya musu a tuna lokacin da annabi Musa ya tashi da shi da jama'arsa za su haye kogi za su koma ƙasarsu ƙasarsu dama can ne falastin ƙasarsu nan zuwan annabi yusuf da yan uwansa suka sai da shi shine asalin zuwan bani isra'ila misra ba ƙasarsu ba ne falastin ne ƙasarsu da annabi yusuf ya aka sai da shi a misra daga baya aka yantar da shi daga baya har ya zama sarki a misra din to da ya zama sarki a misra mutanen su suna zuwa awo wajensa ya tambaye su ina kuna da wuri dan uwa ne suka ce akwai kanin su wanda ubansa ba ya rabuwa da shi to in dai in za ku sake dawowa ku zo min da shi shi ma an gashi in ba ku zo da shi ba kar ku tsammani za a ba ku awo a garin nan ba za a ba ku awo ba sai aka zo da shi har da abun ya dawo wato ni bi arikum wajma'in ai ni ne kai ne ko kai ne yusuf ai ni ne yusuf wato ku zo min da dukkan dangin ku gaba da yaya baba ai baba baya gani yanzu bakin ciki baya gani bakin ciki sai je to ku tafi masa da wannan riga ta in kun je ku jefa da rigar akan fuskansa zai gani Allah zai warkar da shi da zuwa aka taso annabi ya kuma ce ina jin kamshin yusuf ba don dai za ku je ba ku yarda da magana na ba ka ce a'a har yanzu dai maganar yusuf wannan ba ta kare ga wajenka wannan abu zai sa ka kai ciwo har ma ya jawo maka mutuwa yana aka kawo riga da aka kawo riga sai aka jefa a fuskar annabi yakubu sai idon sa warki garau to daga nan sai suka shirye-shirye na tafiya misra suka je misra annabi yakubu da jama'arsa duk gaba ke dawa tuni bi alikum wajman shine dalilin tafiyansu tafiyar komawansu misra da aka harakar da wannan kafurai dama da alkawari a saki bani isra'ila su koma ƙasarsu to shi kenan sai suka suka koma ƙasarsu wato jahan wai faran na bi kuma bahara da lokacin da su bani isra'ila suka taso za su haye kogi fir'auna kuma ji labarin za su gudu sai ya ɗauko shi kuma dawaki da runduna da komai suka biyo bani isra'ila aka zo bakin kogi to sai mutanen musa suka ce ya musa yau muna cikin tsaka mai wuya gabanmu kogi bayan mu fir'auna da rundunansa ba za mu iya shiga kogi mu haihu mu tsira ba idan ku fir'auna da mutane sun sami za su harakar da mu sai ja ai ina tare da allah muna tare da allah sai Allah ce a nadi biya sa karbaha kan faraga fa kana kullu fi ta tsaudi lazi yace ka bugi kogin nan kai masa hanya guda goma sha biyu sai aka bugi kogi aka yi hanya guda goma sha biyu na dangin bani isra'ila din saboda su dangi goma sha biyu ne ne yayan annabi yaqub guda goma sha biyu sai suka zo suka haye duk gaba da sun gama hayewa kenan sai fir'auna ya zo Fir'auna da ya zo ya ga kogi ya dare ya yi hanyoyi guda goma sha biyu kowane ruwa ya ta yi tsaye kamar wata babbar katanga amma katangar ruwa ne sai Fir'auna ya ce a kogi ya ji labari raina ya ɓaci saboda bayina sun gudu zan je kamo su gashi kogin ma ya ba da hanya sai yayyai sai dokin sai ya shiga yayyai dokin sai ya shiga sai jibrilu ya zo ya yi shigar mutane da wata godiya godiyar ta zo ta cunna bayanta a hancin dokin fir'auna sai dokin fir'auna yana bin godiyar yana bin godiyar sai aka yi ta shiga aka yi ta shiga aka yi ta shiga sai da dukkan mutanen annabi musa suka gama fita daga kogin sai mai aure da mutane duk sai su suka je cikin kogin gaba ɗaya sai Allah ya ce kogi ya haɗe sai kogi ya haɗe sai sai mutanen mutanen fir'auna suka je su da su yadda ba fir'auna ai ba zai halaka ba fir'auna ya halaka a fa yau da jiga gwada ne da kuma zikin man karfa kaya sai Allah ya sa aka daga shi a cikin ruwan aka nuna musu gabir auna ba gabir auna ya haraka aka mai da shi cikin to yanzu ma yana daga cikin kayan kallo na Misir za a nuna maka tsohon fir'auna a wurin kayan kallo يذبحون أبناءكم وتنسوا في ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ ورنا بكم البارة لوكة دمك ينكي ruwan kogi wa an je naku muka tsayar da ku bani isra'ila wa an garagna muka dulmuyar da ala fir'auna fir'auna da mutanensa wa an tum tanzuruna kuna ɗaya gaban kuna kallon abin da yake faruwa وأنا موسي أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وتنا wani alherin da ya muku har yanzu da ku bani Isra'ila mun yi alkawari da annabi Musa domin da Allah ya halakar da Fir'auna din sai mutane suka mutanen bani Isra'ila sun saba da bauta masu aikin masu aikin gona ran da gari ya waye ba su tafi gona ba sai su jikinsu yana ciwo ba lafiya in ba ya yi aiki ba saboda an saba da aikin lokacin da ya yi kaga wanda suka saba bauta mutane dole ne sai sun samu wani abu da za su bauta sai suka tadda waɗansu mutane suna bautan bautan gunkinsu sai suka ce musa mu ma kai mana wani dodo irin wannan ba mu samu wanda za mu rika bautawa ah korin da Allah ya zaɓe ku ya ba ku daraja yanzu kuna neman ku zama bayan dodo inna haula musabbarun ma hum fi batilun ma kanu ya'malun ai ba masu bautan dodo harakakku ne aikin banza suke mu dai muna so ai mana dodo da za mu bauta masa to shi kenan sai Allah ya Allah ya alkawari wa annabi Musa zai ba shi littafin da za su yi aiki da shi bayan harakan Fir'auna amma ya je ya azumi na kwanan talatin ya azumi na kwanan talatin ya zo ya karfi littafin wajen Allah sai ya azumi na kwanan talatin zai je karɓar littafi sai ya kurkura bakin zai shirya zai je fadan Allah sai Allah ce masa wane ne yake ka kurkura bakinka ya ce ai na azumin kwana talatin ba na so in je ina magana bakina yana warin azumi a fadan Allah ya to kaje ga azumin kwana goma ba ki sake daukan wani wani wani ƙari na azumi ne na wari na azumi ne aka ƙara masa kwana goma wannan musu talatin ne laifin a tuna bai shirin ta kama bai kasar biyu arba'in laira shi kan zai da cika kwana goma sannan ya zama kwana arba'in kenan ya je karban littafi abin mamaki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana bacci aka zo aka tashe shi yana nan kusa da kaba yana bacci aka tashe shi tashi Allah yana kiranka ba wanda ya dora masa wani azumi ko guda daya ya tashi ya tafi kudus aka kawo masa abin hawa ba wanda yake a yi azumi tukun kamun ajiya ga Allah ko Musa a ƙasa ga Allah ba bayan hujubai ba annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam sai da aka wuce sammai bakwai aka wuce hujubai aka wuce komai da kuma aka je wurin da ba komai a cikin halittar Allah sai Allah zalla sannan ya gana da Allah amma shi ba sa shi ya azumi ba sallallahu alaihi wasallam don isa sa umar da ka tubaran na biku bara fa an je na ku muka zaitar da ku wa ga ragna arif fir'auna muka dulmuyar da fir'auna da mutanensa wa antum ku tanzuruna kuna kallon abin da yake faruwa wa izuwa anna musi arba'in lailatan ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون mun yi alkawari da Musa zai je ya gana da mu mu bashi littafi abun mamaki da ya tafi ganawa da Allah sai samiri ya hada karfen da karfen gwalagwalai da suka dauka na arwa wajen giftawa akan za su yi bige suka taho da shi ya tattara wannan karfen sai ya ɗauki ƙasa da ƙasar da godiyar jibrilu ta taka diga na zo ya yi kudin moto sai ya kera bujimi da ya kera bujimi ya hura masa wannan kasar ta rayuwa din sai ya zo yana kuka irin na shanu sai samiri ya ce ya jama'a ga allah da musa ya tafi nema ba shi ya bashi nan bai sani ba gashi nan ya bashi ga allah suka zo suka tadda dan maraki yana kukan shanu yana wannan shine allah ai musa ya tafi neman sa ne ya kuskure ya bashi sai haruna ya ce wallahi kar ku yarda wannan abu ba allah bane ku zo mu zauna mu jira musa ya dawo a tarihi da ba za mu yarda da maganar ka sai dai musa ya zo da bakin sa ya ce wannan din ba allah bane ku mu yarda sun matuƙa dole badi ya kuma da dan marƙi ya zama allah ku dodon bautan ku wa antum ta'lamu kuma ku riga wato zalimuna kun zalimci kanku kuma da ku kanku bayan dodo sai Musa ya zo wajen Allah Allah ce ya ka zo kai kadai ba jama'a da su ma ga sunan suna zuwa kusa ni kuma an jira ka an ga maka ya Musa ya kara muda da asiri wajidu le ka rabbi tarde ai saurin da dai ne kar kar yinawa ya zama lokaci da na ba ta lokaci jiya ta zo da sauri ai mutanen ga sunan kusa a bayana yace ina ai mutanen naka tabiri ya badda su a bayanka suna bautan marki musa ya bishi ya koma a cikin bishi sannan ya same su ga abin da suke ciki ya faɗa wa annabi harun ya kama gemunsa da gashin kansa yana ja don mai kabari suka bata don mai kabari suka bata ba za ka bi ni ka faɗa mini abin da ya faruwa ce a ya fi dan dan dan uwa da kai hakuri kadan da sun kashe ni Allah ya sa ma za ka zo ka same ni nayi nayi nayi da sun ki to daga nan Allah ya halakar da shi samirin aka kona shi aka jefa to kansa a kogi mafuna an kumin ba da zalika da allakun tashkurun bayan waɗannan abubuwa duk gaba ke da muka yafe muku zunubin ku saboda annabi musa ya roƙe ya roƙe allah ya fi yi wa ya fi yi har tilna fi rabati ko har arhamur rahimin sannan allah ya musu gafara gaba daya don su don su gode wa allah duk da ana suna musu nimomin da allah ya wa kakannin su ne to alhamdulillah Allah za mu sani. Na?
Maganan kayyade iyali Eh, a shari'a musulunci yana cewa yana da kyau komai da kyau.
ƙayyade iyali masu ƙayyade iyali sun ce in sun haifi ‘ya'ya masu yawa da ya za su ciyar da su, ya za su samu musu kuɗin makaranta. ya za su yi su samu musu gidaje ya za su yi su yi musu aure saboda haka in sun ya'ya biyar ko shida ya isa sai su kayyade sauran kuma mu musulmi Allah ya riga ya ga mana wa min dabbati min ardi illa lillahi rizqa wa hada mustaqarra mustawda kullu fi kitabin mubin kowace dabba komi kankantarta komi kankantarta kamar sauro ko abin da ya kasa sauro girma ba zai zo duniya ba sai Allah ya riga ya kawo abin da zai ci gaba ɗaya har kwanansa ya ƙare da abin da zai sha gaba da har kwanansa ya kare ba wani wanda zai shiyar da wani hijabi ne kawai amma shiyar da dukkan bayinsa kuma abin da muke kula zuciya muke na Allah ne ke ciyar da mu shi ke ciyar da yayanmu shi ke ciyar da iyalanmu shi ke mana kowane gata saboda haka kayyada iyali da nufin karka haifi yaya su maka yawa su dame ka wannan rashin gaskata Allah ne amma idan wata mace an mata aikin operation sannan ta zaki ciki aka yi mata operation ta zaki yi likita ya suka nan gaba yan miki operation za ki mutu to sai sai wannan matar sai ya mata kayyade mata aihuwa kar ta sake daukar ciki don kar ta mutu kamar yadda likita ya faɗa in dai akan wannan ne aka kayyade to akan abin da an dogara da shi ne na maganin na maganin bala'i da zai faru in an yi amma in an dogara da cewa iyalai za su yi yawa za a rasa da za a ciyar da su wannan rashin sanin Allah ne Allah ya mana gafara Allah ya jikan fara da iyayen da iyayen iyayen mu da madan mu da balan mu da wanda sa kawo shi wani mu da alheri Allah ba mu alheri duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sarrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana jama'an mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya saukar da albarka a Najeriya Allah ya saukar da zaman lafiya a Najeriya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah kariya kafirci albarka na sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kai musulunci Allah ya kariya mu albarka na sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin wannan biya bukatun wannan biya bukatun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin جعل صلاة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين